إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي ميتال البركة masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na alhamis yau 24 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1442 wanda yake daidai da shida ga watan biyar shekarar miladiya ta 2021 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul anbiya wanda muka kwana akan aya ta nawa ne 90 da nawa ne la yahzun la yahzunuhum al-faza'u al-akbar bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم يوم نطوي السماء كطي السجن للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين
Allah subhanahu wata'ala ya ce la yahzunuhumul faz'ul akbar babbar firgitar wannan rana ba za ta daga musu hankali ba ba za ta tayar musu da hankali ba wa tatalaqahumul mala'ikatu kuma mala'iku za su rika taryansu suna cewa da su haza yawmukum allazi kuntum tu'adun wannan shine yinin ku wanda aka kasance ko kuka kasance ana yi muku alkawarin zuwansa sa a Allah subhanahu wata'ala yana faɗar sakamakon waɗanda suke muminai ranar gobe kiyama waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun waɗannan bayin Allah wanda maganar Allah ta riga ta gabata wadda ta riga ta gabata ta tabbata akan su na cewa su ɗan aljanna ne Allah subhanahu wata'ala ya ce to a ranar gobe kiyama ba za su ji ko duriyar wutar jahannama ba ba za su ji ruguginta ba ba za su ji zafinta ba sannan kuma fi mashtahat anfusuhum khalidun za su dawwama cikin abinda rayukansu ko kawunan suke so wato abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada musu na ni'imar gidan aljanna za su dawwama a cikin wannan har abada sannan Allah ce la yahzunuhumul faza'ul akbar babbar firgitar wannan ranar lokacin da za a yi busa busa da mutane za su tashi domin tsayuwa gaba ga ubangiji saboda hisabi wannan lokaci lokaci ne da babu wani wanda ba zai firgita ba sai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya wato gaciya wa yawma yunfakhu fi suri fa fazi'a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhirin ubangiji ya ce wa yau mai yunfahu fi sur ranar da za a yi busa a ƙaho ita ce busa ta biyu da Allah subhanahu wata'ala zai tashi dukkan waɗanda suke kwance a cikin kaburburansu a wannan busa ko a wannan tashi za a tashi a cikin firgici da tsoro shine fafaze a man fi samawati wa man fil ard waɗanda ke sammai da waɗanda ke ƙasa duka za su firgita Allah ce illa man sha Allah sai dai waɗanda Allah ya tokace ya ga dama to su ne waɗannan su ne bayan Allah allazina sabaqat lahum min alhusna ce la yahzunuhum alfaza'ul akbar to waɗannan firgitar wannan babbar firgitar wannan ba za ta tayar musu da hankali ba su ne Allah yake cewa fa waqahumullahu sharra zalika alyawm wa laqahum nadratan wa surura Allah ya tsare su sharrin wannan yini wato tashin hankalin da yake cikin wannan yini Allah subhanahu wataala ya tsare su sannan kuma ya hada su da nadratan wato farin ciki wato haske a fuskar su da kuma suroran farin ciki ubangiji subhanahu wataala ya kaddara faruwar wannan firgici ne saboda dan adam bai san halin da zai tsinci kansa a ciki ba yayin da aka yi wannan tashin mutane babu wanda ya san yaya makomarsa take saboda haka su ma za su tashi amma ubangiji zai tsare su daga cikin wannan firgici abinda za su samu shine mala'iku za su tare su wannan tariya ta mala'iku da za su yi musu sai za ta kwantar musu da hankali shine wata talakka humul mala'ika mala'iku za su tarye su suna gaya musu cewa haza yau mukumin lazi kuntum tu'adun suna kwantar musu da hankali suna nutsar musu da zuciya suna nuna musu cewa wannan ita ce ranar da ake muku alkawarin zuwanta wadda a ciki aka gaya muku cewa Allah subhanahu wata'ala zai muku kyakkyawan sakamako a cikinta kuka yadda kuka yi imani kuka yi ayyuka na gwarai da Allah subhanahu wata'ala yake cewa nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah asu rika cewa mu ne tare da ku wato masoyanku majibuntanku a duniya da lahira to wannan ita ce jubintar ta lahira yayin da za su zo suna tarye su suna musu albishir cewa wannan ita ce ranar da ake muku alkawarin zuwanta Allah ya ce yawma natwi sama ka tayyi sijil lil kutub ranar da zamu nade sama kamar yadda marubuci yake nada takaddu kama bada'na awwala khalqin nu'idu kamar yadda muka fara muka kage halitta da farko haka za mu mayar da ita wa'adan alaina wannan alkawari ne muka ɗauka inna kunna fa'ili lalle mu masu aikata haka ne wato wannan damuwa ba za ta same su ba a ranar da Allah subhanahu wata'ala zai nade samai zai nade sama Allah zai nade sama ka tayyis sijil lil kutub kamar yadda marubuci idan ya rubutu a takarda yake nade wannan takarda an sani cewa a a da can idan za a rubuta takarda kamar wasiƙa zuwa wani gari to akan rubuta ta sai a daɗe ta samu ɗan ɗan abin nan a samu ɗan zare haka a ɗaure ta sannan a bawa wanda za a za a bawa wato ɗan aiken to Allah subhanahu wataala ce to haka za mu naɗe sama kamar kana da tabarma ka tsayi sijili lil kutub kamar yadda marubuci yake naɗe yake naɗe takardu kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وسبا والله سبحانه وتعالى درجة سيد يداتي با وسجرم ما الله يد يداتي سجرم ماشي با الحال قسا قبات انت دمقرتي أهنن سرانا قوب القيامة والسماوات مطويات بيمينه سميكما أبا بنن ديواني أهنن نداما سبحانه وتعالى أما يشركون to ubangiji subhanahu wataala a wannan ranar zai nade sama kamar yadda kake nade tabarma ko yadda marubuci yake nade littafi takarda bayan yayi rubutu a cikin ta a wani gurin Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa sama za ta yi ta zama yadda take hakanan ƙasa ita ma za ta yi ta zama ba tare da gushewa ba wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard illa ma sha'a rabbuka inna ata'an ghayra majzuz ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa waɗanda suka rabauta yan aljanna fa fil jannati zasu dawwama a cikin aljanna ma damatis samawati wal ard matukar sammai da ƙasa suna nan to kaga wannan shi yake nuna cewa akwai sammai da ƙasa to amma kuma gashi anan Allah subhanahu wata'ala ya ce zai nade zai nade zai nade sama kuma a can ya ce sammai wato matukar yan aljanna wato matukar sammai suna nan da ƙasa ɗan aljanna yana cikin aljanna babu ranar fita to shine malamai suka ce to babu wani cin karo tsakanin waɗannan ayoyi guda biyu Allah subhanahu wataala da yace ma damatis samawat wasu suka ce ma damatis samawat wal ard ana nufin sammai saman aljanna domin aljanna tana da sama kamar yadda zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan sa'altumul janna fas'alullaha al-firdaus fa innahu a'la al-janna wa awsatu al-janna wa saqafuhu 'arshur rahman idan ku tashi roƙon Allah subhanahu wataala aljanna to ku roƙe shi firdaus domin sai firdaus ita ce mafi ƙololuwar aljanna sannan kuma ita ce mafi darajar aljanna wa saqafuhu 'arshur rahman wato rufin wannan aljanna shine al'arshin Allah mai rahama kaga kenan firdaus aljanna tana da sama to ita wannan sama din suka ce ita ce Allah subhanahu wataala ya ce ma damati samawati wal ard wannan sama saboda haka ana nufin sama'ul janna da ardul janna ana nufin sama ta aljanna da ainihin ƙasa ta aljanna sune ma damati samawati wal ard wasu malamai suka ce a abinda ake nufi da Allah subhanahu wataala ya ce zai nade ƙasa والأرض جميعا آه والسماوات مطويات بيمينه وكما يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب wannan dadewar ba shine yake nuna gushewar saman ba za ta dai canza daga yanayin ta zuwa wani yanayi daban canzawar abu daga yanayi zuwa wani yanayi daban wannan ba shi yake nuna cewa babu abun ba ko ya gushe saboda haka abin yana nan illa iyaka ne kawai Allah ya canza mata yanayinta yawma tubaddalu al-ard ghayra al-ardi was-samawati Allah subhanahu wata'ala ce za a canza ranar da za a canza ƙasa da zanto wata ƙasar ce daban mai yanayi daban haka nan su ma sammai ubangiji subhanahu wata'ala zai canza su to idan ya canza su za su ci gaba da wanzuwa a matsayin su na sammai haka nan ƙasa ita ma za ta ci gaba da wanzuwa a matsayin ta na ƙasa saboda haka daɗe su ɗin ba shi yake nuna gushewar su ba don haka babu cin karo tsakanin natsu sama ka tsayi sijil da kuma ma damatis samawati wal ard Allah ce kama bada'na awwala khalqin nu'idu kamar yadda muka kagi halitta da farko haka kamar haka zamu mayar da ita wato ubangiji subhanahu wataala yana gaya wa ɗan adam cewa yadda yake da ikon ko yadda yake da ikon samar da halitta da farko ya zanto ya iya samar da halitta da farko to haka nan zai iya dawo da ita yayin da lokacin dawo da ita yayi Allah zai iya tashin mutane da kaburburansu ya dawo musu da ransu domin yi musu hisabi saboda haka yadda suka zo duniya haka nan ubangiji zai iya dawo da su Allah subhanahu wataala yana cewa wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum za gashi yanzu kun zo mana ɗaiɗaikunku kowa ya zo shi kadai kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka fara halittar ku a karan farko haka nan gashi yanzu kun dawo mana kamar yadda waccan halitta take wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum kun bar duka ni'imomin da muka yi muku a can bayan ku hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi yake cewa innakum mahshuruna hufatan عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فائلين النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا تشوى للي قوة أن ذا أتتروك لي أتاشيك لكبرنك أتتراك كنا مرساتا كلمة سننكما سرارا هاي هو ورق سننكما غرلا ما سلوبة سنة النبي كرنت وأن آية كما بدأنا أول خلق نعيده wa'adan alaina inna kunna fa'ilin kamar yadda muka kage halitta a karan farko to haka nan zamu koma yadda ita wannan shi yake nuna maka tashbihin da ubangiji subhanahu wata'ala yayi na tsakanin halittar farko da kuma yadda Allah zai koma mayar mana da halitta yana nufin cikakken tashbihi wato kamar yadda muka muka zo duniya kowa ake haife shi babu komai tare da shi ake haife shi tsirara sannan kuma ainihin da lobarsa babu takalma a kafarsa to kamar haka ne Allah subhanahu wataala zai kuma tashin kowa saboda haka tashbihin anan ana nufin min kulli waje yadda ka zo duniya haka ubangiji subhanahu wataala zai zai zai ainihin zai ainihin tashe ka saboda haka tashbihin ya kunshi at-tajarrud min ath-thiyab wan-ni'al kamar yadda shi wannan hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake yake nunawa Allah ce wa'adan alaina wannan alkawari ne muka daukar wa kanmu inna kunna fa'ilin lalle mu mun kasance masu aikata hakan ne wato alkawari ne da muka yi kuma lalle mu masu cika alkawari ne duk abinda muka ce za mu aikata to babu abinda zai hana mu aikata wannan abu saboda haka abinda muka yi alkawarin za mu aikata shi sai mun aikata shi sannan Allah ya ci gaba da cewa ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين Allah subhanahu wata'ala ce wala qad katabna fi zaburi kuma lalle hakika mun rubuta a cikin saukakkun littattafai ko kuma a cikin littafin zabura min ba'di dhikri bayan an rubuta wannan a lauhil mahfuz cewa annal arda yarithuha ibadiyas salihun cewa lalle kasa bayina ne nagari za su gaje ta inna fi hadha la balaghan liqaumin abidin lalle a cikin wannan akwai isassar sako ga mutanen da suke masu bautar Allah wato anan Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa a wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma al'umma wadda take ta gari ita ce za ta gaje bayan ƙasa kuma wannan wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta shi ya rubuta wannan a cikin littattafan da ya saukar ga annabawansa hakanan kuma ya rubuta wannan a cikin littafin Allahul Mahfuz wanda aka rubuta dukkan wani abin da zai kasance a bayan ƙasa ko kuma a cikin rayuwa sauraka fi zaburi anan da yawa daga cikin malamai sun fassara shi da cewa ana nufin al-kutubul munazzala ana nufin littattafan da Allah subhanahu wataala ya saukar sannan az-zikru kuma da yawa daga cikin malamai sun fassara shi da cewa ana nufin al-lawhul mahfuz ana nufin lawhul mahfuz da Allah subhanahu wataala ya rubuta kowane abu da zai faru wannan shine fadar da yawa daga cikin malaman tafsiri kamar Abdullahi dan Abbas kamar ruwaya da aka yi daga Sa'id ibn Jubair da Mujahid da Ibn Zaid Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam kuma wannan ita ce wato fassarar da Ibn Jarir at-Tabari ya tafi a kanta hakanan cikin malaman tafsiri akwai ar-ras'ani wanda har ma yake cewa wanda ita ce shine tafsirin yawancin malaman tafsiri hakanan shine zabin ibn al-qayyim da al-ulaymi da as-sa'di da shanqiti dukkanin sun fassara az-zabur da cewa al-kutubul munazzala ake nufi sannan az-zikr ana nufin allahul mahfuz akwai wadanda kuma daga cikin malamai suka tafi akan cewa az-zabur ana nufin littafin annabi dawud ana nufin zabura littafin annabi dawud suka ce saboda galibi idan aka ce zabura aka yi itlaƙin azzabur to wannan littafin ake nufi wata yana dawuda zabura fak da an faɗi zabur to ya kamata a ce shi ɗin ake nufi in ba da wani dalili da zai sa a karkatar da ma'anar zuwa wani abu daban ba sannan kuma suka ce azzabur mufrad ne anan saboda idan ya zanto abu ko da zai iya ɗaukan sama da ma'ana ɗai amma in ya zan lafazinsa mufrad ne kuma akwai wani akwai wani abin da yake shi ma guda ɗaya ne ana bashi wannan sunan to ya kamata ya zama shi wannan abin guda ɗaya shi aka ɗauka ake nufi a gurin kama ce azzabur zai iya ɗaukar littattafai da yawa kamar yadda ake amfani da alkitab ana nufin alkutub to amma kuma mun san akwai wani littafi da Allah ya ba wa annabi Dawud shine zabura to ya kamata tunda akwai wani littafi guda ɗaya sunan shi zabur to ya kamata ya zama shi ake nufi anan sannan kuma suka ce har ila yau a cikin azzabur din akwai maganar cewa al-ardu yarisuha salihun mutanen kware su za su gaji ƙasa sai to muta akwai a cikin wannan littafin cewa mutanen kware su za su gaji ƙasa sannan Allah ya faɗi shi azzabur din to ya kamata ya zama shi ne haka wasu daga cikin malaman tafsiri sun karkata zuwa ga wannan ma'anar cewa azzabur ana nufin ana nufin abin da Allah subhanahu wata'ala littafin da Allah subhanahu wata'ala ya saukarwa annabi Dawud alaihi salam azzikir kuma suka ce ana nufin at-taura ne laqad katabna fi zaburi min ba'di adh-dhikri mun riga mun rubuta a cikin littafin zabura na annabi Dawud min ba'di adh-dhikri bayan mun rubuta a cikin littafin at-taura na annabi Musa alaihi salam daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan fassara akwai ibn juzai a littafinsa a tashil da abu hayyan al'andalusi a cikin tafsirinsa al-bahrul muhit da al-biqa'i a tafsirinsa nazmud durar hakanan al-qasimi mahasinu ta'wil da ibn ashur a cikin littafinsa at-tahrir wa tanwir waɗannan duka su sun tafi akan cewa az-zabur ana nufin littafin dawud alaihi salam az-zikr kuma ana nufin at-taura ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون cewa ƙasa bayina ne na ƙware za su gaje ta bayina waɗanda suke aiki da abinda Allah subhanahu wata'ala ya wajabta musu suke gujewa abinda ya hana su wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce bayina al'ard anan al'ard annal arda al'ard anan ana nufin wato duniya gaba daya cewa annal ard ana nufin a duniya ana nufin ita duniyar gaba daya za ta dawo hannun mutanen kwarai wasu daga cikin malaman tafsiri haka suka fassara al'art ana cewa ana nufin duniya daga cikin masu wannan fassarar akwai az-zajjaj da ibnu juzai da ibnu al-qayyim kuma an rawaito wannan fassara daga abdullahi dan abbas cewa annal arda ana nufin ita duniya kuma akwai ayoyi da suke tabbatar da haka kamar fadar Allah subhanahu wataala innal arda lillahi يورثها من يشاء من عباده والآقبة للمتقين للي قسات اللاتي للي قسات اللاتي يورثها من يشاء من عباده yana gadar da wannan kasar ga wanda ya so daga bayansa sannan wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan karshe yana ga masu takawa hakanan Allah subhanahu wataala yana cewa wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa allazina min qablihim Allah subhanahu wata'ala yayi alkawari yayi wa waɗanda suka yi imani daga cikin ku alkawari suka kuma yi ayyuka na ƙwarai cewa la yastakhlifannahum fil ard lalle zai sanya su halifofi a bayan ƙasa kamar stakhlafa alladhina min qablihim kamar yanda ya sanya waɗanda suka gabace su halifofi a bayan ƙasa wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum sannan zai tabbatar musu ya kafa musu addinin su da yarje musu ya zaba musu wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan kuma zai canza musu tsoran su da zaman lafiya saboda haka wannan ayar ita ma tana nuna cewa Allah subhanahu wataala zai gadar da duniya ga waɗanda suke bayi na ƙwarai su zanto su ne suke da iko akan ta to amma daga cikin malamai na tafsiri akwai waɗanda suka tafi akan cewa al-ardu anan ana nufin aljanna saboda haka annal arda بمعنى أن الجنة يرثها عبادي الصالحون cewa aljanna mutanen kware su za su gaje ta su za su zaune ta wannan shi ma an samu daga cikin ruwayoyin da aka yi daga Abdullahi dan Abbas da Sa'id ibn Jubair hakanan shine tafsirin Abu aliya da Mujahid da Ibn Zaid da Sha'abi da Ar-Rabi ibn Anas da wasu daga cikin malamai Ar-Ras'ani a tafsirin a rumuzul kunuz yana cewa wannan shine tafsirin yawancin malaman tafsiri cewa al-ard anan ba duniya ake nufi ba ana nufin aljanna kamar yadda Allah yake cewa nudu an tilkumul jannat urithumuha bima kuntum ta'malun wa nudu aka kirawo su an tilkumul jannatu wannan aljannar ita ce aka gadar muku saboda abinda kuka sace kuna aikatawa ubangiji ya bada labarin cewa a lahira Allah zai sa a yi shela a kira mu bidai a ce to ga aljanna nan da aka yi muku alkawari ga ta nan an gadan muku da ita wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun wani guri Allah yake cewa wannan ita ce aljannar da aka gadar muku saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa haka nan ubangiji subhanahu wataala yake cewa ulaika humul warithun allazina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun waɗannan su ne masu gado sai ce waɗanda suke gadan aljannar firdaus kuma su masu dawwama ne a cikinta saboda haka suka ce wannan ayar ma tana magana ne akan wannan gadan gadan gidan aljanna ranar gobe kiyama innal arda ay innal jannata lalle aljanna bayina ne kwarai za su gaje ta za su gaje ta a ranar gobe kiyama daga cikin malamai akwai waɗanda suka tafi akan cewa a duka ma'anonin guda biyu sun shiga ƙarƙashin ayar annal arza ana nufin nan duniya ana kuma nufin lahira a nan allah subhanahu wata'ala zai ba su tamkini zai ɗora su a bisa shugabanci zai kuma wato mallaka musu ƙasar gaba ɗaya sannan kuma a lahira allah subhanahu wata'ala zai mallaka musu aljanna saka wasu suna ganin ayar za ta ɗauki duka ma'anonin guda biyu ba wai kawai tana nufin ɗaya daga ciki ba wannan shine a zaɓin ibnu kathir da kuma albiqa'i yake ce albiqa'i yake cewa al'ard jinsuha ana nufin jinsin ƙasa ash-shamilu li biqa'i biqa'i ardi ad-dunya wal akhirah wanda ya kunshi ƙasa ta duniya da ta lahira wa li ardi al-mahshar wal janna sannan ubangiji da ya ce ibadiyas salihun bayina na kwarai suwaye bayinsa na kwarai da yake nufi anan cewa su za su gaje ƙasa wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin ummatu muhammad sallallahu alaihi wa sallama wani arwaito shi daga abdullahi dan abbas cewa ana nufin ummatu muhammad sallallahu alaihi wa sallama wato su ne allah subhanahu wataala zai ba wa tamkini zai dora su akan sauran al'ummu da zanto ƙasa ta koma hannunsu wato duniyar ta koma hannunsu wannan shine kuma ƙaunin ibn jusai da ibn al-qayyim da al-ulaimi al-qurtubi a tafsirin sama yana cewa wannan shine mafi yawan abinda malaman tafsiri suka tafi a kansa cewa ibadiyar salihun ana nufin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama sai zanto wannan aya tana nufin yabo ga wannan al'umma kuma ita wannan aya har ila yau za ta zanto ɗaya daga cikin abubuwan da suke nuna a mu'jizar wannan alƙur'ani alƙur'ani ya ba da labarin wani abin da zai faru nan gaba kuma ya zo ya faru sauraka wanda ya ƙara tabbatar da cewa alƙur'ani maganar Allah ce ibn al-qayyim a cikin littafinsa shifa'ul alil yana cewa wa ibaduhu salihuna ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam bayansa na kwarai da ake nufi a dai ce ita su ne al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haza a sahul akwal wannan shi ne mafi ingancin maganganu fi hazihi al'aya dangane da tafsirin wannan aya ya ce wa hiya alamun min a'lami nubuwati nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma mu'jiza ce mai tabbatar da gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama fa innahu akhbara bidhalika bi makkah annabi ya karantar da wannan aya a makka ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وأن آير النبي صلى الله عليه وسلم يا كرنتا وسهبي إتا مكة ألوكة الأرض كلهم كفار أعداء له ولأصحابه ألوكة نيكي كرنتا وسهبان سوانا آير الدنيا كي أكي دسو مكي ينسني دشيد سهبان سا والمشركون قد أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم sannan aka samu mushrikai daga baya suka zo suka kore su daga gidaddajinsu wa shattatuhum fi atrafil ard ainihin suka baza su suka wato fantsama a ko'ina wasu suka tafi habasha hijira daga nan kuma aka dawo aka zo madina aka yi hijira to amma duk da haka Allah subhanahu wataala yake cewa Allah subhanahu wataala zai ba su ikon wato iko a duniya Allah ya riga ya rubuta wannan cewa za su gaje wannan kasar daga wajen kafirai sannan ya rubuta wannan a cikin littattafan da ya saukar ga annabawansa to kuma wannan abin ya zo ya tabbata daga ƙarshe sai gashi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi nasara ya yi rinjaye a kan dukkan waɗannan waɗanda suka zanto maƙiyansa ne wanda suke kewaye da shi ya yi nasara har ya karɓi garin makka ya dawo a ƙarƙashinsa daga nan kuma sahabbai suka ci gaba da yaƙe-yaƙe suna ta shigar da musulunci garuruwa waɗannan garuruwan suna dawowa ƙarƙashin ikonsu da zanto manya-manyan ƙasashe na duniya a wannan lokaci da guraren da suke takama da mulki a gurin musulmi sun shiga sun ƙwace gurin sun karya daular farisa sannan sun ƙwace garuruwa da dama na daular rumawa sun dawo ƙarƙashinsu kaga abinda Allah subhanahu wataala yake faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a lokacin da suke raunana lokacin da ake bin su ana raraka su sai gashi kuma ya tabbata bayan wasu shekaru kadan kaga abinda Allah ya riga ya rubuta ya kaddara gashi ya tabbata wanda yana tabbatar da cewa alqur'ani gaskiya ne kuma abinda yake faɗa haka ne sau haka ko ba duk ba dade abin nan da ya faɗa sai ya faru wannan katabna alkitaba huna alkitaba ce qadariyya akwai kitaba shar'iyya akwai kitaba qadariyya kitaba qadariyya shine Allah ya riga ya kaddara abu ya rubuta shi cewa abin nan zai wakana to dukkan wani abin da Allah ya rubuta shi yace zai wakana to wannan sai ya wakana la la mahala dole ne sai ya wakana akwai kitaba shar'iyya kitaba shar'iyya shine Allah subhanahu wataala ya farlanta wa bayinsa wani abu ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ya ku waɗanda suka yi imani an rubuta muku ma'ana an shar'anta muku an wajabta muku azumi kamar yana aka wajabta ma waɗanda suka gabace ku kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum an wajabta muku yaki alhalin ba kwaso kutiba alaykum idha hadara ahadakumul maut in taraka khayran alwasiya ala ya rubuta wa ɗayanku in mutuwa ta zo masa yayi wasiya in ya bar dukiya wannan kitaba ce shar'iyya wani zai iya aiki da abin da aka rubuta din nan aka wajabta masa wani kuma ba zai yi ba a yanzu da Allah ya ce kutiba alaykumus siyamu akwai masu yi akwai wanda ba sa yi saboda ita kitaba shar'iyya ba dole ne ta tabbata ga kowa ba ba dole ne ta tabbata ga haƙƙin kowa ba sabanin kitaba qadariyya abinda Allah ya riga ya rubuta kuma wannan babu wanda zai iya fita da karkashin wannan rubutaccen abu dole sai ya faru haka yanzu anan da Allah ya ce walaqad katabna fi zaburi yana nufin kitaba kitaba qadariyya wasu za su iya cewa ai yanzu muna ganin al'amura da sun canza mabarnata su suka yi rinjaye a bayan ƙasa su ne ke rike da ƙasar su ke rike da duniyar ainihin za mu ga cewa a musulmin a ko'ina suke cikin rauni suke rayuwa addinin nasu an kawar da shi gefe guda babu wanda yake kulawa da shi ba wanda ya ɗauke shi da muhimmanci ƙasashen duniya illa ma rahima rabbuk shari'ar allah gaba ɗaya an jingine ta ba aiki ake da ita ba saka musulmin su karan kansu ba su da wani gata ba su da wani galihu a yau muna ganin cewa a ko'ina a duniya jininsu ya fi kowane jini arha jinin dabbobi waɗannan dabbobi naman daji ya fi tsada ya fi daraja a kan jinin musulmi za za a ce wasu sun shiga irin manya-manyan dazuzzukan na irin na ƙasar kenya da sauransu ana ta kakkashe su giwaye su kuraye su waye da yanzu kaji 'yan haƙƙin dabbobi suna ta ainihin ihu sanada yanzu kaji abin nan a majalisar ɗinkin duniya an fara motsawa an fara maganganu amma jinanin musulmi nawa ne ake zubarwa a duniya babu wanda ya damu to yanzu zai iya cewa to gashi a mabarnatan su suka yi yawa a bayan ƙasa kuma har ila yau ƙarfin a hannunsu yake suke amfani da ƙarfinsu tun daga wani lokaci mai tsawo zuwa yanzu to abin da za mu sani shine Allah subhanahu wata'ala yakan bawa bayansa wani tamkini a wani lokaci kamar yadda ya bawa musulmi irin wannan tamkinin suka kafu yayin da suke rike da addinin yayin da za su saki addinin kuma sai Allah ya kwace wannan dan daman cewa ya risuha ibadiyas salihun as-salihun yace saboda wannan salah din shine yawancin al'ummar musulmi suka saki an saki koyarwa ta addini an saki koyarwa ta alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama musulmi maimakon su sifantu da sifofi masu kyau su rike addinin su su zanto masu gaskiya masu amana masu cika alkawari masu sanin ya kamata sai zanto duk babu wannan rashin gaskiya cin cin amana rashin cika alkawari zalunci da waye duk sun sifantu da shi kaga sun fita daga sifan nan ta ibadiyas salihun to daga zarar aka samu haka to sai Allah ya kwace abin da da ya ba su sai ya kwace su yanzu kuma sai ya dawo kuma mizanin kowa shi zai aiki wa yafi karfi wanda yafi karfi kawai shi zai kwata to kuma gashi an fi su karfi saboda haka dole za a kwata daga hannunsu to randa Allah subhanahu wataala zai dawo da musu da wannan abin da suka rasa na sifantuwa da kyawawan ɗabi'u to kuma wannan alkawarin kuma zai sake dawowa wannan tamkinin zai sake dawowa da haka Allah subhanahu wataala yayi alkawarin bawa musulmi kafuwa a bayan ƙasa amma da sharadi ba haka kawai ya ba su shi ba cewa wa'ada Allahu allazina amanu minkum wa amilus salihati sun yi imani imanin su yana nan zanzan sannan kuma wa amilus salihati sun yi ayyuka na gargaru saboda duk randa suka sifantu da waɗannan sifofin haƙƙan to ubangiji subhanahu wataala zai ba su nasara wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ta haƙƙi ne akan mu taimakawa mu'minai saboda waɗanda za Allah zai taimaka su ne mu'minai Allah ce wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wala tahinu kada ku yi rauni wala tahzanu kada ku shiga damuwa kada ku damu wa antumul a'launa ku ne a sama amma da sharadi in kuntum mu'minin in kun kasance muminai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi ma wannan al'umma alkawari cewa ubangiji subhanahu wataala zai dawo mata da izzarta zai dawo mata da karfinta kuma addinin musulunci zai yadu ya shiga ko ina da ina wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullih walau kariha al-mushrikun Allah subhanahu wataala ce shine wanda ya aiko da manzansa bil huda da shari'a wa dinil haqq da addini na gaskiya wato shi ya aiko shi da ilimi mai amfani kuma da aiki na kwarai liyuzhirahu ala ad-din kullih dan ya dora shi akan kowane addini ya rinjaye akan kowane addini ya rinjaye akan kowane tsari walau kariha al-mushrikun koda mushrikai ba sa su ko walau kariha al-kafirun koda kafirai ba sa su wannan albishir ne Allah subhanahu wataala yake wannan al'umma cewa addinin da Allah subhanahu wataala ya saukar dinnan da musulunci zai rinjaye amma yaushe ranar da musulmi za su koma su rike koyarwar shi addinin su zanto musulmi da gaske su zama mu'minai da gaske annabi sallallahu alaihi wa sallam yana bada wannan bishara kamar yadda yazo cikin sayo muslim حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله تعالى عنه يكي تشوى منزو صلى الله عليه وسلم هنا تشوى إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها الله سبحانه وتعالى تترى من قسا يا دنق لي من دوني رقبات يا نونا من إتا فرأيت مشارقها ومغاربها نقا yammacinta na gabashinta da yammacinta wato ubangiji subhanahu wataala ya matso masa da duniyar gaba daya kamar wani maf a gabansa inda ya ga farkonta da ƙarshenta wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyale minha kuma lalle mulkin al'ummata sai ya kai duk inda aka tattaro min dinnan duk inda aka nuna min to sai mulkin al'ummata ya kai nan wannan albishir ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi ma wannan al'umma hakanan imam ahmad da ibn hibban sun ruwaito a cikin littattafansu hakanan alhakim da bai haƙi a cikin sha'abul iman daga ubayi ibn ka'ab radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa bashir hadhihi al'umma bis-sana'i wad-dini war-rifa wat-tamkin fil ard faman 'amila minhum 'amala al-akhirati lid-dunya لم يكن له في الآخرة من نسيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي بشر هذه الأمة كيما ونا الأمة البشر بالسناء دوككر مطعي والدين لكفور الدين انت والرفعة دوكك تملكي دنسرة والتمكين في الأرض لكفوة أبا ينقسى كيمس البشر دتي وذا سامو أن الأمره faman amila minhum amala al-akhirati lid-dunya wanda duk zai yi aikin lahira amma dan duniya yayi shi ba dan Allah ba annabi yace lam yakul lahu fil akhirati min nasib ba shi da wani rabo a ranar da gobe kiyama saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa wannan al'umma albishir a wata ruwayar a cikin sunan a cikin littafin bayhaqi shu'ab al-iman yace wat tamkini fil biladi wan nasr Allah zai ba su kafuwa a bayan ƙasa kuma ya ba su nasara sauraka wannan albishir ne haka nan a cikin musnad imam ahmad ya ruwaito da sanadi hasan daga albara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarce mu mu haƙa gwalalo lokacin yakin ahzab yakin da aka da kafiran makka suka yi wa gangami suka yi taron dangi domin su zo su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai su haƙa gwalalo kamar yadda shawara ta kaya albara ibnu azib yake cewa sai ana cikin wannan haƙan kawai sai aka ci karo da wani katon dutse wani falalan dutse wanda ya gagara a fasa shi duk wani abin fasa dutse da za a zo da shi idan aka buga masa sai aga cewa yaƙi fashewa in ba ya fasu ba to hakan kuma zai tsaya ba zai ci gaba ba to shi ne suka je suka koka annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda ake ciki ga wani dutse nan ya tare aikin yaƙi ci gaba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin taho ya cire rigarsa ya ajiye sannan ya shiga cikin wannan ramin inda dutsen yake ya karbi wannan gatari ya daki wannan abin da yace bismillah ya daki wannan dutse fakasara thuluthal hajar ɗaya bisa uku na wannan dutse sai ya fashi sai annabi ya ce Allahu akbar utitu mafatihash sham an bani makullan kasar sham wato daga bugun wannan ɗaya daga bisa uku na dutse ya fashe sai ke gawa al'ummarsa sai ke gawa sahabbansa albishir cewa Allah subhanahu wataala ya mallaka min mabudin kasar sham a lokacin duk tana hannun tana hannun rumawa tana hannun abin nan daular rumawa suke mulki a gurin to amma kuma a lokacin yake cewa an bashi makullan wato kama wannan ƙasa sai yake cewa wallahi inni la ubsiru qusuraha qusuraha al-humru min makani hadha daga nan wallahi ina hango manya-manyan gine-ginen ta jajaye wato Allah subhanahu wataala ya bude masa daga wannan gurin a cikin garin Madina yana hango manya-manyan gine-gine da suke cikin ƙasar Sham sannan sai ce bismillah ya sake daga wannan gatari ya sake dukan wannan dutse sai kuma kaso daya bisa uku ya kuma bantarewa sai annabi ya sake kabbara Allahu akbar yace utitu mafatiha farisa an bani babudin kasar farisa to kasar farisa ita ce kasar Iran da ma wasu yankuna da ta mamaye a cikin kasar Iraki sauraka ya ce to an ba ni mabuɗan wannan ƙasar yake cewa wallahi inni la ubsirul mada'in ina hango garin mada'in wanda nan ne babbar cibiyar mulkin su a lokacin wa ubsiru qasraha al-abyad min makani hada ina ga wato farin wato fadar tufari wato white house din su daga nan ina hango shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake musu wannan albishir sannan ya sake cewa bismillah ya sake dukan wannan dutse sai sauran kaso ɗaya bisa ukun da ya rage shi ma sai ya ɓantare ya farfashe aka cire wannan dutse sai annabi ce Allahu akbar utitu mafatihal yaman an bani babudan kasar yaman wallahi inni la ubsiru abwaba sana'a min makani hadha wallahi daga innan nan da nake ina hango mabudan kasar sana'a wato mabudan sana'a sana'a shi ne babban birnin kasar yaman mu duba mu ga a cikin wani yanayi mafi tsanani wanda tsoro ya riga ya cimma zukata wanda Allah ki ta hunalika tuliyal mu'minin mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida a lokacin da mutane suke cikin matsanancin tsoro har Allah ki ta balagatul qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa ana cikin wannan firgici da tsoro a lokacin kuma annabi yake sanya wato bishara a cikin zukatan mutane da ya nuna maka cewa bai kamata wato bai kamata mutane su samu karaya ba bai kamata gwiwansu su yi sanyi ba duk yadda al'amari ya caɓe ya rincaɓe ya lalace a rika jin a ran wato mumini ya rika ji a ransa cewa akwai wani abu na nasara nan gaba kada ya fitar da rai kada ya fitar da tsammani kaga ana cikin wannan yanayi ne ga makiya sun taho ta ko'ina ta ko'ina sun dirka ko garin madina an shiga tsoro ana tunanin yaya za a yi a kare wannan gari kada su shigo su auko masa su ainihin kakkashe jama'a su rusa wannan gari amma a daidai wannan lokacin kuma yana gaya musu cewa an bashi an bashi kasar yaman abin an bashi kasar sham an bashi kasar farisa an bashi kuma kasar yaman a daidai wannan lokacin muminai suka ƙara yadda da alkawarin Allah haza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima a wannan lokacin suke cewa wannan shine abin da Allah da manzansa suka yi mana alkawari kuma Allah da manzansa gaskiya suka faɗa wannan bai ƙara musu komai sai imani da miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala munafikai kuma su karka cewa ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura wato Allah da manzansa ba su yi mana wani alkawari ba sai rudi to kawai rudanmu suke yi har ma ɗaya daga cikin munafukai cewa yake yi ya iduna muhammad kunuza kisra wa kaisar wa ahaduna la ya amanu ala khala'i cewa muhammadu yana ta mana alkawarin za mu mamaye taskar kisra da kaisar gashi ɗaya mu bai iya fita bayan gari ya biya bukatarsa wato kowajen gari nan bayan gari ba za mu iya zuwa biya amma cewa yake wai za mu cinye kasar kaza kaza kaza ma'ana dai suna ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa sallam to ubangiji subhanahu wataala ya tabbatarwa da wannan al'ummar cewa zai ba ta nasara amma da sharadin su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala alkawarin Allah gaskiya ne bai taba yin alkawari bai cika shi ba saboda ka wannan abinda Allah ya faɗa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarithuha ibadiy as-salihun tana nan amma da sharaɗin al'umma su koma ga Allah subhanahu wata'ala su riƙe addininsu in suka yi haka Allah subhanahu wata'ala zai ba su ɗaukakan da ba sa zato mun gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa wannan al'umma albishir cewa za su mallaki Constantiniya Constantiniya ce cibiyar cibiyar mulki ta daular Byzantiniya Byzantine Empire wannan daula ɗaya ce daga cikin dauloli da suka suna a tarihi suka yi suna ta fuskar karfin tattalin arziki ta fuskar abin nan ta fuskar karfin soja da kuma girman mulki da kuma dadewa da samun wani ci gaba wanda dan adam yake tinkaho da shi a wannan lokacin amma annabi sallallahu alaihi wa sallama yake gaya wa sahabbansa cewa ayyul madinatayn tuftahu awwalan Constantinople aw Rubiya aka tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama wacce wannan gari ne za a fara shigar da musulunci Constantiniya ne ko kuma Rubiya Constantiniya shine Istanbul a cikin ƙasar Taki wanda da ita ce babbar cibiyar daular Al-Byzantiniya daulatul Byzanta Rumiya kuma ita ce ita ce Rome ta cikin ƙasar Italiya a yanzu to shine ake tambayar annabi wanne ne za a fara shigar da musulunci annabi ya ce madinatu hiraqil tuftahu awwalan garin birnin Herakl wato shine Constantinople din ce ita za a fara budewa kuma sai gashi bayan wannan albishir da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi da kimanin shekara 800 bayan wannan albishir da shekara 800 sai gashi ala a bisa hannun ko a hannun Muhammadul Fatih sai gashi an ji an an karbe wannan gari ya dawo cikin daula ta musulmi har gobe shi ne garin istanbul da muke da muka sani a taki da can daula ce ta ta romawa to yadda Allah ya ba wa musulmi wannan nasara bayan shekara 800 bayan shekara 800 to haka nan ubangiji subhanahu wataala zai ba su nasara rom din nan da kuke ji ita ma da annabi ya faɗa wata rana za ta dawo ƙarƙashin musulmi wala ta'alamunna naba'ahu ba'da hin zaura ka annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi alkawari yayi wa wannan addu'a yayi wa al'umma sa addu'a cewa ba zai yiwu ba gaba ɗaya a hallaka su a murtsike su duka tana yiwa a jigata su a jijjiga su a yi musu ainihin abin a rika dakawawa a kansu duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zai yiwu amma a ce gaba ɗaya an bari tsaki al'ummar musulmi gaba ɗaya zanto ba a jin duriyar su wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa wannan al'umma addu'a kuma Allah subhanahu wataala ya karba sannan Allah ce inna fi hadha la balaghan liqaumin abidin lalle a cikin wannan a cikin wannan wato a cikin wannan alqur'ani da muka saukar wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama akwai isar da saƙo akwai isar da saƙo li qaumin abidina ga mutane da suke masu bautar Allah ko kuma fi hadha wannan damirin yana komawa ne zuwa ga abinda aka ambata a cikin wannan sura na wa'azuzzuka tun daga farkon ta har zuwa nan abinda da yake ciki to babu shakka akwai isar da saƙo isasshe ga mutanen da suke bauta ko kuma inna fi hadha abinda yake cikin wannan ayar walaƙar katabna fi zaburi min ba'da zikiri abin nan da yake cikinta akwai isar da sako balagan din nan shi ma malamai sun fassara shi da ma'ana biyu ko da ya zama balagan shine isar da sako zuwa ga masu ibada ko kuma balagan wato ma yataballaghuna bihi abinda mutane za su yi guzuri da shi abinda za su yi guzuri da shi wanda ya kunshi alkhairin duniya da lahira wanda zai nuna musu Allah subhanahu wataala su san Allah subhanahu wataala su san shi da sifofinsa su san haƙoƙinsa su san ya za su bauta masa su san dukkan abin da yake ya danganci shari'a wato addininsu Allah subhanahu wata'ala ainihin ya kunsa shi a cikin wannan alkur'ani da haka duk abin da suke bukata na su sani na rayuwa a cikin alkur'ani akwai abin da ya ishe su sauraka akwai abin da zai sadar da su da Allah subhanahu wata'ala akwai abin da zai musu bayanin hanyoyin shaidan domin su guje su sauraka la balagan ne liqaumin abidin ga waɗanda suke masu bautar Allah abin da yake cikin alkur'ani ya ishe su ba sa da buƙatar wani abu sannan Allah ya ce wa ma arsalnaka
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون
Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuma ba mu aiko ka ba sai dan ka zamto rahama ga halittu duka wato Allah subhanahu wataala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bai aiko shi ba sai dan ya zama rahama lil alamina ga dukkan halittu wato ya zama rahama ga mu'minai ya zama rahama ga kafirai wato Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan aiken nashi zai zama sa'ada ce zai zama wato samun rabauta ne ga dukkan waɗanda suka rungumi wannan aike na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama za su samu rabauta a nan duniya kuma su samu rabauta a lahira su kubuta daga daga azabar Allah subhanahu wataala idan aka ce rahama ce ga muminai kuma rahama ce ga kafirai ai ko annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ce ga mu'mine kuma rahama ce ga kafirai watakila wanda yace eh zai fahimci rahama ne ga mu'minai to amma ta ina ya zama rahama ga kafirai ta yaya ai ko ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zama rahama ga kafirai abinda ake nufi malami suka ce abinda ake nufi daga anan ita wannan rahamar ta aiko annabi sallallahu alaihi wasallama wato aikensa bai takaita akan wanda ya imani da shi kadai ba har wanda ya bai yi imani da shi din ba shi ma da ya yadda ya yi imani rahama ne gare shi saboda haka shi ne bai zaɓe yadda ya karɓi rahamar ba don haka ya zanto ya yi watsi da ita amma rahamar har da shi a ciki sannan kuma har ila yau ta wani ɓangaren aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma rahama ne domin Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya fasa halakar da wannan al'umma ne saboda kasancewar Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cikin su kamar yadda yayi wa al'ummun da suka gabata al'ummun da suka gabata Allah subhanahu wata'ala ya halaka su ya halaka al'ummar Annabi Nuhu alaihi salam bit tufan ya halaka mutanen Annabi abin Annabi Hud ya halaka mutanen Annabi Salih ya halaka mutanen Annabi Lut amma su wannan al'umma a duk da kafircin da suke wa Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya basu saboda me saboda Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin su ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah subhanahu wataala ce ba zai azabta su ba kana cikin su kana cikin su annabi yana cikin wannan al'umma Allah ya aiko cikin wannan al'umma Allah ba zai azabta su ba sannan ba zai azabta su ba suna ainihin suna istighfari saboda ka ta wannan nahiyar shi ma kansa rahama ce gare su a insha Allah gobe za mu ci gaba da tafsirin wannan aya mu ji ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama rahama ga duniya gaba daya ba ma ga dan adam ba hatta ga dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته